نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yadda da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaɗa ruwan a wannan masallacin mai albarka na babu maka rahimahullah ta'ala domin ci gaba da karatu littafin sunan Abi Dawud a majalisin mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi. yau muna takwas ga watan dare na tara ga watan jumada ga watan zulhijja za mu tashi a darasi na tasa'in da hudu domin ya tara da hudu kenan a cikin kitabun munafika da kitabun manaji abin da ci gaba ta ce karatu mu yau shine ne فلكم هن مهلكة الأنامين وتعلق الصحيح إلى السقامين دوام مدامة ودوام وطن وإدخال الطعام على الطعام مفعلة مفعلة مفعول مفاعلة مفاعلة تعود
‘yan uwan masu girma kamar yadda ku sani muna fuskantar sallah babba da kwanaki guda uku masu bi mata wanda ake cewa ayyamu a tashir sallah babba da kwanaki uku wanda suke bi mata ranaku ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da cewa ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ta'ala kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah madaukakin sarki shi yasa ita ran sallah babba haramun ma ne mutum ya azumi in mutum ya azumi zunubi zai samu kwanaki uku masu bi masalla babba makruhi ne ba a so mutum ya yi azumi kada ya azumi shi ne alkhairi abinda ake so a ci a sha a yi ta zikiri a yi ta ambaton Allah madaukakin sarki sai dai ko da yake ko an ce kwanaki ne na ci da sha amma ya kamata a rika duba a rika tsara ana gudun bakin gasar kada a rika cika ciki tam harshe dama a rasa yadda ya gabata shi yasa na buɗe karatu da wannan baitin al-imamu shafi'i rahimahullah ta'ala yake cewa salatun hunna mulikatul anami wa da'iyatu sahihi ila al-iqam yace abubuwa guda uku su suke mafi yawancin su suke hallaka mutane yace abubuwa guda uku su suke hallaka mafi yawancin mutane kuma su suke sha su suke sa mai lafiya ya kafu da rashin lafiya sai ce dawamu mudamatin wa dawamu waqti wa idkhalu at'ami ala at'ami yace na farko dawamu mudamatin dawama akan shan giya ko shaye-shaye na biyu wa dawamu waqti da kuma yawan jima'i na uku sai yace wa idkhalu at'ami ala at'ami da sanya abinci akan abinci ma'ana ka ƙoshi kuma ka ƙara cin abinci ka ƙara ɗora wani abinci akan wani abinci wannan yana daga cikin abin da yake shayo rashin lafiya domin likitoci suka ce alma'idatu baitu da'i wa siyamu ra'su dawa'i shi yawanci cika ciki to wani gida ne na cututtuka sannan rage ci shi kuma rigakafi ne na samun lafiya kenan musulunci ko da yake ko wannan kwanakin na ci da sha ne kada a yi ta ci har a wuce guna da iri Allah ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha amma kada ku wuce guna da iri wajen ci idan dai ciki ba a yi ta ko kawai ba yana da kyau a kula kada mutum ya ta ci har ya kai yana zawo ana gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ya ba mu iko kiyayewa wannan ba wannan kwanakin ba a kowane lokaci ana so mutum ya kasance mai ci daidai gwargwado domin yawanci yana sanya rabbanci yawanci yana sa kekeshewar zuciya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala'a ibnu adam wi'a'an sharran min batni dan adam bai taba cika wata tsalka da take sharrin ciki ba bi hasbi ibni adam ukailatin yuqimna biha sulba ya ishi mutum ‘yan romomi da zai tsaye daga don bayansa kuma ya ce idan mutum zai ce raba cikinsa gida uku sulusun li nafasihi wa sulusun li shurbihi wa sulusun li ta'ami ka raba ciki gida uku gida guda shine zaka sa abinci gida na biyu kuma ka bar shi dan saboda shi da kayan shaye-shaye amma na sha ba wai na maye ba kashi na uku shi kuma ka bar shi dan sheda yawa daga cikin mutane kashi ukun gaba ɗaya cika shi ake yi ana gane da jago kun gwanin kuskure ne da mutum ya koshi koshi na wutar hankali to sai sha'awa sai rabbanci wajen ibada sai kekeshewar zuciya sai son hutu to shi kuma wannan idan mutum ya sifantu da shi to tabbas kaɗewa sauran allah ya kare idan ba mun ba a yau za mu tashi babu muhrim ya tazawwaju za mu yi bayani akan mai ihrami har ya halatta yi aure kana cikin ihrami ya yi aure حدثنا البعربي عن مالك النافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الله أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إذن aban ibn Usman bin Affan an tura shi ya tambayi me yake da suna an tura ana tambayar shi dangane da me yake da suna aure shi kuma aban a lokacin shi ne amirul hajji shugaban hajji wa huwa muharimani alhali dukkaninsu suna cikin ihrami yace inni aradtu an unkiha talha an unkiha talha ibn umara ibn shayba ibn jubair idan yana tambaya ni ina so in aurar da talha ibn umar ga yar shayba bin jubair fa aradtu an tahdura zalika sai nake son ka halarta a wajen ɗaurin auren da zan musu fa an kana zalika alaihi abamu sai aban ya yi inkarin wannan wa qala yace inni sami'tu abi Uthman ibn Affan yaqulu la jama'a bina Uthman bin Affan yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yankihu al-muhrim wa la yunkahu manzo Allah ya ce la yankihu al-muhrim wanda yake cikin ihrami baya yin aure wala yunkahu sannan kuma ba a sa shi ya daura ma wani aure shi ma'anar wala yunkahu ay la ya la ya la ya aqidu zawaj li ghairi kuma bai aura ma bai aura ma wani bai yin waliyanci ko wakilci dan saboda daura ma wani aure حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثه حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد سيكار ولا يخطب كما بايا yin alkhitba baya nuna muradin shi na son wata mata kinan mai ihrami baya aure bai daura ma wani aure sannan kuma koma ya ga wata yana so baya da damar ya iya gayin ya iya neman aurensa حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد شهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أبي ميمونة عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل يا أوريني ونحن حلالان بسبب بسرب الهالي مور ولي إحرام مو أسرب إذا ميمونة تكتا من ظل يا أوريتا a lokacin aikin hajji a sare sunan guri ne amma bayan sun warware ihramin su حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم ابن عباس يتي من الله يا اولي ميمونه الهادي تنا cikin ihrami to kuma na akwai cin karo ko maimuna ta ce manzo Allah ya aure ta bayan ya warware ihrami shi kuma ibnu abbas ya ce manzo Allah ya aure ta ne tana cikin yana cikin ne ihrami wannan shi ake cewa mai abu ya rantsi mara abu ya rantsi yanzu magana wa za a gaskatawa a maimuna tunda ita ka dawa ba auren ana ga ne mai abu ya rantsi mara abu ya rantsi mai abu ita ce maimuna mara abu kuma shine ibnu abbas idan magana ta ita za a yi aiki da ita bada yake haddadana ibn bashari haddadana abdurrahman ibn mahdi haddadana sufyan an isma'il ibn umayya an rajul an sa'id ibn musayyib qala wahima ibn abbas ibn abbas ya samu wahami ne abin da ake cewa wahami shine abu guda biyu ne daidai da kishiyarsa daidai kin shi ne gaskiya ba kishiyar kai kuma sai ka ce kishiyar ita ce daidai ana gane da ko shi ne alwahmu na'am yace wajima ibnu abbas fi tazwij maimuna wa huwa muhsin ibnu abbas ya samu wahami ne dangane da aurar da maimuna alhali manzo Allah yana da ihramu ma'ana wannan magana da ya faɗi wahami ne kishiyar ta ita ce daidai idan bayan manzo Allah ya warware ihrami ne ake aure a take dai in mutum yana cikin ihrami kayan hajji ko umara baya halatta a dama mishi aure ko ya dama ma wani ko kuma ya nemi aure duka baya halatta babu ma yaqtulu al-muhrimu min ad-dawabi babu mai bayani akan abubuwan da ya halatta mai ihrami ya kashe na dabbobi mutum na cikin ihrami dabbobin da ya halatta ya kashe su حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أما يقتل المحرم من الدواب أنت من مرضى الله جمدا من إحرامي مياه لك يكشي لكتكين تقولي فقال سيدي خمس أبو غنابيا لا جناح في قتلهن على من قتلهن باب ليه game da kashe su babu laifi akan wanda ya kashe su fil hilli wal harami yana a cikin ihrami ne ko baya a cikin ihrami ana gan da ko al aqrab kunama wal fa'ratu da kusu wal hida'atu da kuma hida'a wani wani tsuntsu ne da ake cewa hida'a wanda akwai malaman da suka rika fassara ta da gahiya amma kuskure ne alhida'a wata tsuntsuwa ce wadda tana ma iya tada wuta mai son mai son yaga irin ta yana iya shiga gobin sai rubuta alhida'a za a nuna mishi irin ta tsuntsuwa ce muguwa tana ma iya tada wuta ana gane ki ko da suna da Hausa a ban ji ba takarau karo to gaji kun san takarau karo a ni dai yau ɗaya na ji sunanta in dai tana ta da wuta to ita ce ba ita bace yau ba tsoho ya ce ba ita bace aha ba shi ba ne haba ni mana ce ban taba jin shi ba an fassara shi da sakamakon ba in ba yau ba ta kace don tsuntsu ne mugun tsuntsu ne wal hurabu da kuma hankaga wal dalbul aqul da kuma kare wanda yake mai cizo shine al-kanzul aqul حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال ابو غدا بيار kisan su halal ne bil harami a cikin harami ma alhajjar wal aqrabu kunama da da macijiya ita ce alhajja wal hida'atu wal ba'ratu wal kalbu al aqu sune da baya حدثنا أحمد بن محمد حدثنا هشيم حدثنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي أبي نعم البدلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم أن تنبي من صلى الله كما أبن يا حلقت من إحرام يكشي قال سيأتي الحيض والأقرب والفويسقة والفويسقة أنا مهم الفويسقة من سفة جيتا ميكي سورة كنامة إنه كنامة فاتقة dan me sa aka ce masa fasika na ita dancin ta yana yawa sosai ana gane da kyau ko kunama kuma ta'addancin ta abin da ya sayi na sauran yawa dan ita ƴar karama ce ba a ganin ta macijiya ana iya ganin ta daga nesa amma kunama sai an aje hankali ake iya ganin ta shine ma'anar wal aqrabu wal fawjiqa da aqrab fatiqa ma'ana ta ta'adda wa yarmi al kuma mutum zai iya jeji al hankaka ولا يقتله سيدي كذا كشيش كذا كشيش والكلب العقور والحدأة والسبع العادي تكما نام من داجي wanda suke al'adi ma'ana an san su irin su kura irin su kirgishi da sauran su ne ma'ana asabu al'adi ma'ana namomin daji wanda suke kama mutum farmaki a wannan babin abin da yake nunawa wannan abu guda biyar da aka zano ya halatta mutum ya kashe su a cikin ihrami ko wajen ihrami kun san in mutum yana sanye da ihrami baya halatta ya kashe komi hatta kyashi baya halatta kashe shi ana gane da ko to wayannan abubuwan guda biyar sai manzo Allah ya hudda su ya halatta a kashe su to sai malamai daga baya suka ce anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wayannan guda biyar ne dan a lokacin su ake da suke ta'addanci a wajen aikin hajji to amma bayan su duk dabba da za a iya samu tana iya ma mutane ta'addanci tana fitar da mutane za a iya kashe ta sai suka kawo ka'ida suka ce al-muqdi taba'an yuqtalu shar'a al-muqdi taba'an yuqtalu shar'a dukkanin abin da a ɗabi'ance yana cutar da mutane to ya halatta a kashe shi ana gane da kyau idan ba dole sai wa'annan abubuwan guda biyar ba duk abin da yake cutarwa al-mu'di taba'an yuqtalu shar'a za ya kashe shi a shari'a kenan kishiyar ka'idar duk dabbar da ba ta cutarwa ko baya halatta a kashe ta misalin kiski cutarwa ne yake ha ha ko yana cutarwa amma ta suke tsoron su suke tsoron shi bai cutar da su su ne ke cutar da kansu da shi Allah kan da ke ku suke cutar da kansu da shi amma kiski baya komi to kuma misalin wani abu kuma wanda baya cutarwa a mutsa ko irin su mage ya ga ba a kashe su to da misalin mai kuma tantabara ko ka gani tantabara a harami ma ga suna za ka gansu za ka gansu a ga sunan a wuri kuna ma sallah sai ka zo tantabara ta hausa maka don ta san ba a maka komi da wannan shine kenan kenan da duk dabbar da ba ta cutarwa baya halatta kashe ta kuskure ne kashe ta hatta ɗan tsutsotsin nan da ake iya gani haka ga ba cutarwa ba a kashe su na malam yace babu lahmi sayd lil muhrimi babu mai bayani akan naman farauta ga mai ihrami mutum ne yake cikin ihrami sai aka kame shi naman farauta ya halatta ya ci wannan naman na farauta da aka kame shi malai ce haddasa muhammad ibn kathirin haddasa na suleiman ibn kathirin عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف كنان الحارث يا كسنتي خليفة لعثمان أجرين طائف فصنع لعثمان طعاما سي yayi abinci na musamman domin Uthman fihi min al-ajali wal ba'aqib wanda a cikin abincin akwai alkajal da ba'aqib sunayen wasu tsuntsaye ne masu daɗi da ake ci wa lahmil wahshi da kuma nama na farauta qala yace fa ba'ata ila ali ibn abi talib sai Uthman ya tura wajen Ali bin Abi Talib akan ya zo su ci abinci fa ja'ahu ar-rasul dai dan aike ya zo ma Ali wa huwa yakhbitu li aba'ir lahu yana kakkabo abinci ga raƙun manasa aba'ir jam'i ne na ba'ir ana ga da kyau tasghir ne kuma ma'ana raƙun ba masu yawa bane fa ja'ahu wa huwa yanqudu al-khabaqa an yadihi sai ya zo a wajensa yana kakkafe hannunsa daga wannan harawa da take a hannunsa wanda yake kakkafo ma ko yake cakuɗa ma raƙon mansa fa qalu lahu sai suka ce masa kul ka ci abinci fa qala sai ce at'imuhu qauman halalan fa inna huruman fa inna hurumun wannan abincin ku ciyar da shi mutanen da ba sa cikin ihrami domin mu muna cikin ihrami fa qala ali sai ali yace an shudullaha man kana hahuna ina hadawa da Allah wanda ya kasance a nan min min ashja dan Allah wanda yake cikin mutanen ashja ata'lamuna anna rasulullahi ahda ilayhi أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش شمباكم سند جوابا ولمتم يا إما من ظن الله كوتر حمار وحش ناما نا ناما نجكين داجي وهو محرم ينا في إحرامه فأبى أن يأكله سيئي جيسا قالوا نعم سكتي إيه للي وانا يا تبت أن يشتغل دم ana gane da kyau wannan yadda hadisi yake shi ne wani ɗaya ne daga cikin mutanen usman da ya ji labarin usman ya zo umara ko hajji sai ya sa aka yi masa abinci na musamman wanda a cikin abincin akwai nama na tsuntsaye da kuma nama na farauta da aka kawo abinci sai aka kirawo Ali shi ma ya zo a ci tare da shi da Ali ya zo sai ce wannan abincin bai halatta mu ci shi ba tun da mu muna cikin ihrami domin ya tabbata wata rana manzon Allah wani mutum ya masa kyautar nama na farauta naman jakin daji da aka farauto da aka kawo shi sai manzon Allah yake ci yace yana da ihrami kenan wannan sai ya nuna mai ihrami baya cin naman farauta in dai an farauto shi ne don saboda shi ana gane da kyau idan shi yasa abin da shine shine yasa abin da shine abin da yasa Ali yake cin abincin dan saboda ya ji an ce akwai naman farauta a cikin sa حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقمة هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله شن كاتن cewa an taɓa wa manzon Allah kyautar abuda saidin kafar wani nama na wata dabba ta warauta falam ya kafar hutun da kafe ta ba wa fara ce ce in na hurumu ya ce muna da ihrami fala na'am ya ce eh حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني الفارس عن أمر عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاجم الله إلى سوى سيد البر لكم حلال فروت da abin da yake a bisa kan ƙasa halal ne a gare ku malam tasiru aw yusadlakum matukar ba ku kuka yi warautar ba ko dan ku aka harautu قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حديثي guda biyu suka ci karo daga ma'aikin Allah yunzaru bima akhadha bihi ashabu to za a dubi abinda sahabbai suka yi aiki tsakanin hadisan guda biyu nan kamar Imam Abu Dawud na ganin wata ka'ida ce ta aljamu bainal hadithai al-muta'aridain idan hadisai guda biyu suka ci karo guda suka ci karo da juna wannan hadisin ya ce a yi kaza wannan kuma ya ce ka a yi ko wannan ya ce ana kaza wannan ya ce ba a kaza to sai a duba su sahabbai da wani hadisi suka yi aiki daga cikin hadisan guda biyu ana gane da kyau ko to sai a yi aiki da wanda suka yi aiki da shi kenan kun gane wannan ka'idar wannan hadisin ya ce ana iya a ci naman farauta ana gane da kyau ko wancan na sama kuma ya ce ba a ci ana nufin ga wanda yake cikin ihrami in kun gane wannan ka'idar wani hadisi ne sahabi suka yaki da shi a wanda yake ba a shi ko domin gashi ali an kawo mishi bai ci ba kenan sun yi aiki da hadisin da yake nuna ba a ba a farauta ana gane da ko wannan shine kenan wannan kuma asali ma alqur'ani ya zo karara Allah madaukakin sarki yake wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma matuƙar kuna cikin ihrami to farauta ta abin da yake tahiya kasan an haramta amma kuma uhilla lakum saydul bahri shi kuma abin ga farauta ta abin da yake cikin ruwa shi wannan an halatta shi na'am na gaba حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي النافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسن جيتا عندما يجي الله حتى إذا كان ببعض طريق مكة حتى إذا كسن جي أول ساشا هيا مكة تخلف مع أصحاب له محرمين سي يربو da wasu abokan tafiya da suke tare da shi wanda su suna cikin ihrami wa huwa ghayru muhrimin alhali shi baya cikin ihrami fara'a himaran wahshiyan sai ya ga wani shaki na daji fastawa ala faradihi sai ya daidaita akan raƙuminsa akan dokinsa qala yace fa sa'ala ashabahu an yunawiluhu sawtahu sai ya kira abokan tafiyar tasa ya ce ku zo ku kame ni ku lalata fa abau sai suka ki fa ta'alahum rumhahu sai ya nemo su ya roƙe su da su kawo mishi mashin shi fa abau sai suka ki fa akadahu sai ya zo ya ɗauki mashin sun mashadda ala alhimari sannan sai kai farmaki akan jakin fa qatalahu sai ya kashe shi fa aka fa akala minhu بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wasu daga cikin sahabban manzo Allah suka ci wannan jakin da ya faru su na dashi wa aba ba'dhum wasu kuma suka ci falamma adraku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aluhu an dalika lokacin da suka isko manzo Allah sai suka tambaye shi game da wannan nama da suka ci fa qala sai ce innama hiya tu'matun at'amakum Allah ta'ala shi wannan wani abinci ne da Allah ya ciyar da ku shi wannan hadisin abin da yake nufi shi ne abu kataya ne suke cikin balagun da yan uwansa sai ya tafi ya kama wata hanya sai ya tsinkayi wani jakin daji sai ya je sai ya ce su muko mishi da mashin shi don saboda ya jeji wannan jakin don ya hallaka shi su samu abinci sai suka ƙi miƙa mishi abin da ya suka ƙi miƙa mishi don saboda sun san laihi ne wanda yake cikin ihrami yayi farauta ko ya taimaka wa mai mi mai farauta shi yasa su ba shi ba sai ya sauri da kanshi ya zo ya ɗauki mashin ya kai ma wannan jakin farmaki ya hallaka shi bayan ya kashe shi aka gyara nama sai wasu suka ci wasu ba su ci ba wayanda suka ki ci suna tsammanin bai halatta ba wanda suka ci kuma suna ganin ya halatta don ba su suka farauta ba kuma su kama mishi wajen farautar ba ana gani da kyau ko to da aka zo aka tambayi manzo Allah sai manzo Allah ya ce ai wannan wata gara ba ta ce ta abinci Allah ya kawo ma'ana dai abin da kuka yi na ci yayi daidai wanda ba su ci ba su ma inda akwai saura a dan musu in babu saura kuma to kuma sun yi ma kansu ko wanda shi ne kenan malam ya ce babun fil jaradi lil muhrim babi mai bayani da dangane da fara har ya halatta wanda yake cikin ihrami ya kama fara kun ga ashe ba mu kadai ke da fara ba hatta wajen Saudiya akwai fara حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر فارا tana daga cikin warautar teku ma'ana kamar yadda warautar teku ta halatta to haka ita ma hwara ta halatta ga mai ihrami ya kashe ta shi ne ma'anar aljarabu min sayyidil bahri حدثنا مسدد حدثنا عبد الوالد عن حبيب المعلم عن ابي المهذب عن ابي هريره قال اصبنا سرما من جراد من سامو wata jama'a ta fara shine sirman idan wasu wani dandazo ne na fara sai suka samu wani yanki naka fa kana rajulun minna yadribuhu bi sawtin da suka isko wannan dandazon na fara kwance sai wasu daga ciki suka rika ɗaukar bulala suna bugun farar dan sun same ta ta musu su kama su ga su soya su wa huwa muhrimun alhali shi yana da ihrami fa qila lahu ya ga ce masa inna hadha la yasluhu shi wannan mutumin da ya dauki bulala ya bigi wannan farar sai aka ce masa wannan bai dace ba fa zukira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba manzo Allah labarin abin da aka ce ma wannan mutumin fa qala sai ce innama huwa min saydil bahr ai ita fara kamar farautar da yake da suna ruwa ce babu laifi ga mai ihrami sami'tu abada da ya koro abul muhaddimi da'ifun abul muhaddim mutum ne mai rauni ba a karban hadisinsa hadisinsa wal hadisani jami'an wahamun hadisai gaba ɗayan su hadisan gaba ɗayan su wahabi ne ma'ana kishiyar ce suka faɗi domin fara a cikin teku ake ake ake kama ta aha shine shi yasa yake wahami ne bukari su kuma albahar suka ce ina albar ne maimakon albahar حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر قال tana daga cikin abin da ake hukuncin ta dai da abin da ake marautowa a cikin teku duka wannan hadisan da wannan magana ta ka'ab dukkanin su su tabbata ba kenan kamar yanda farautar barewa ko jagin daji yake haramun ga mai ihrami haka fara ma fara ma ba a farautar ta domin Allah ya ce wa hurrima alaikum sayyidul barri ma dumtum hurma duk abin da yake tafiya a ban kasa in kana cikin ihrami to baya halatta kai farautar shi wannan shi ne kenan na malam ya ce babin filfidiyati babin da ya zo akan bayani akan fidiya me ake ce ma fidiya fidiya ita ce kafarar wani kuskure da mutum zai manirtaka ba mahzuran min mahzuratil ihrami yufdi duk wanda ya wani abu daga cikin abubuwan da aka hana shine ake ce ma zai yi fidiya kafara ta laihi a cikin aikin hajji a aikin hajji an hana sa turare in har ka sa turare to akwai fidiya a kanka a aikin hajji an hana mutum ya aske kanshi ko ya hudda gashi ko ya hudda a kaiwa to idan kai haka akwai fidiya a kanka to ya ne fidiyar take sun shi ne wannan babin zai muna bayani مالك حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن الطحان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحبيبية يتي رضا الله صلى الله عليه وسلم يا بيا أوجنسا ألوكة ميكل سنة أمرة حديبية فقال سيتي قد آذاك هواء رأسك حقيقة الهوام سوني قواري ƙwarin kanka sun cutar da kai ma'ana kan shi ne ƙeya ce ta mishi yawa a cikin kai to har ta kai ga tana cutar da shi qala na'am yace eh manzon Allah kana dai gani fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ihyiq ka yi aski thumma bahshatan nusukan sannan sai ka yanke wata ‘yar akuya ko wata ‘yar turkiya nusukan don kusanci ga Allah, au sun talatata ayyamin ko kai azumi na kwana uku, au asi'in talatata asi'in min tamarin ko kuma ka ciyar da sa'i guda uku na dabino ala sittati matajina akan miskini guda shidda. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن داوود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فانصح نتيكة إن كان صور كينكي وتأبن ينكا إن شئت فصم ثلاثة أيام وكما إن كان صور كي أزمي نقوى أزمي قال أكو وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر in kuma kana so ka ciyar da sa'i guda uku na dabino da shidda da masakin da miskini shidda حدثنا موسى حدثنا ابن المثنى حدثنا ابو الوهاب حاضر وحدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داوود عن عامر عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فظل يا هرب شيلوك يوم الحديبية فذكر القصة سيئة أم بكي كسر أبو نيار فقال سيئة متى أما أكدام شنتارة كي أكوي جيني معنى أكوي دب رزاك إيانكاوا قال لا إتعاء قال سيئة فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تبع على ستة متاكين بين كل مسكينين صاق مسكين هو اللي قدابي كربا مش ساكي قداب يندنا مريني كشيني Ka'ab bin Ujra an zo a wajen Umara ne sai ya kamu da amosanin kai an san amosanin kai ko ma'ana wata cuta ce da take fitowa mutum a cikin gashin shi wanda haƙƙiya ta mishi yawa shi ko mutum yana ihrami kan shi baya iya liƙe shi bayan wannan kuma baya iya yayi aski ko ya hurta gashi to shi kuma amosanin maganin shi guda ne shine kawai a aske gashin gaba daya idan aske gashi gaba daya kiyar sai ta wuta tunda ba ta da mi wurin zama kun san su suna tara gashi da yawa ko to idan ta shiga duk sai ta ta lallabe a cikin gashi sai ta cin kan mutum to kiyar har ta kai gaba tana zuwa mishi ga huska shi to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya halatta ka aske gashin ka amma kuma dole sai ka yi fidiya ana gane da ko fidiyar ya take shine in ma ka yanke abun yanka ko kuma ka yi azumi na kwana uku ko kuma ka ciyar da miskini guda shidda ana gane da kyau ko kenan kai za ka zaɓi abin da kake so a cikin wannan abun guda uku a babi na usul fiqh irin wannan shi ake cewa al-wajibul muhayyar akwai alwajibul mukhayyar akwai alwajibul muayyar alwajibul mukhayyar shine za a baka zabi a cikin abubuwa mabambanta kuma dole sai ka ɗaya daga cikin su ana gan da kyau ko kawo misalin wannan kafara kawo misalin kafara ta rantsuwa in mutum ya yi rantsuwa yana so ya saba ba zai yi abu ba yana so ya yi abu ai sai ya yi kafara ko kafarar akwai zabi a ciki in ma ka ‘yantar da baiwa ko kuma ka ciyar da miskini guda nawa, a? miskini guda goma ko ka faɗar da su ana gane da kyau ko in baka samu ba sai ka yi azumi na kwana nawa kwana uku to wannan ana ce mishi alwajibul muhayyar dole ne sai ka yi guda wahidun la bi ainihi shine alwajibul muhayyar sai alwajibul muayyan shine abin da za a cewa dole shi za ka yi ba ka da ikon ka meke da suna ka yi wani wanda ba shi ba ba ta kwana gane da kyau ba misali salloli guda biyar kana iya cewa ka yi wata sallah maimakon sallar maimakon sallar magariba kana iya cewa ka yi raka'a kaza maimakon raka'a kaza ba ba ka iya yi ko wannan shi ake cewa alwajibul muayyan alwajibul mukhayyar shi kuma wanda kana da zabi a cikin sa wannan mafi yawancin shi an samu shi a wajen kafarori na kenan dai duk wanda yayi wani kuskure yayi wani abu da aka hana ga mai ihrami to wannan shine kafara da take akan sa ko fidiya da take akan sa in ma ya ciyar da miskini guda shidda ko yayi azumi na kwana uku ko kuma yayi yanka مالك يتي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن أجرة وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا هديا بقرة إذا يجي تيو وتسوتا كما شاء كان كيسي منذ الله يمكسي هدايا ثانية sai dai wannan hadisin da'ifi ne abin da ya tabbata shine hadaya ta kananan dabbobi ne mutum zai حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني أبان يعني ابن صالح عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرى قال أصابني هوام في رأسي kwari sun cika mini kai ko ƙiya ta cika mini kai wa ana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam amal hudaybiyya ni kuma ina tare da ma'aikin Allah shekarar kuma ta hudaybiyya hatta takhawwaftu ala basari har sai da naji tsoron kada kwarin nan su shiga mini a cikin idanu su ba ta ni idan fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala fiya sai Allah ya sabkar a kaina faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si fafidiyatun min siyami aw sadaqatin aw nusuk ina kun ji dalilin saukar wannan wannan ayar ta suratul baqara fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya kira ni fa qala li sayyidin ihliq ihliq ra'saka wa sum thalathata ayyam ka aske kanka sai kai azumi na kwana uku aw at'im sittata masakina ko kuma ka ciyar da miskini guda shidda farakan ka ciyar da su farak ana gan da ko alfarak shine sa'i guda uku ka ciyar da su farak min zabibin na busasshen inabi a wurin su shatan ko kuma ka yanke turkiya fa halaqtu ra'si sai na aske kaina thumma nakattu sannan sai na yanka malam yace haddathana abdullah ibn maslama al-qanabi عن مالك عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة في هذه القصة زاد أي ذلك فعلت أجزاء عنك هو النكي دقسكي يا إشيكا معنى هو النكي دقسكونا أبو مداؤك يا وداتر مكشيني الواجب المخير إلى ذاتي أتكونا أبو مداؤك وشيد عكا باشي ذاتي tsakanin imma yayin yanka ko ya azumi na kwana uku ko ya ce da miskini guda shidda shi mi yayi yanka yayi ana gane da kyau ko yanzu bahar in kai ne aka ce wanne za ka yi in kana halin ka yanzu aka ce a to kun ce azumi zai yi azumin yake iya yi amma ko ce da ƙato shidda bai iya ba Allah ka da kyau ko to wannan shi ne dama shi ne hikimar da ta samu musulunci ki ba da zaɓi wata rana cikin abubuwa sai a ce ka zaɓa in ma ka yi wanga in ma ka yi wanga in ma ka yi wanga shi ne wajen rantsuwa shi ma aka ba da irin wannan zaɓi to wannan shine kenan a wannan har yanzu yana nuna muna so da yawa Allah yakan nuna mutum wata kaddara kuma dalilin wannan kaddarar ya samu wata ɗimbin lada wadda Allah ya san irinsa domin kun ga shi ka abikin nan dalilin cutar da ta zo mishi ne aka sabkar da mai hukuncin in wani irin wannan abin ya same shi ga abin da zai kun ga duk lokacin da wani irin wannan abin ya same shi in yayi fidiya ka abin yana da mi yana da kamashi yana da lada domin dalilin shi aka mi aka sabkar da wannan wannan shine kenan shine kenan su da yawa idan kadara ta same ka abin da ya alkhairi kai ne kame da al'amuran ka zuwa ga Allah madaukakin sarki ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa yajri al-qada'u wa fihi al-khayru nafilatan li mu'minin wasiqin billahi la lahi in ja'ahu in ja'ahu farajun aw nabahu sharahun fil halatayn yaqulu alhamdulillah shi mumuni kaddara kowace ta same sa alhamdulillah yake cewa in alkhairi ne الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات إن شري لي الحمد لله على كل حال أنا قال لك أكو wannan shine kenan malam yace babul ihsan babu mai bayani akan al ihsan na eh a'a abinci guda yanzu in ka musu abincin dare shikenan yanzu gayu ne ka aza musu wake da dare ana gane da ku ka kare aikin ka eh kuma abincin rana ne ka san sai onzar suke tashi sai ka zo bakin kowa ka girke musu a me yake da suna turuwan abinci shikenan in sun tashi sun karya da wannan abinci shikenan ka kare ba na ini gaba daya ba wannan shi da ke nan malam yace babul ihsari babu mai bayani dangane da al-ihsar abinda ake cewa al-ihsar كل ما يمنعك عن الوصول إلى بيت الله تعالى dukkanin abin da zai iya hana ka ka isa zuwa ga ɗakin Ka'aba ka hito za ka je umara ko ka hito za ka je hajji kana bisa kan hanya sai aka hana ka shiga ko wata cuta ta kama ka aka maido ka gida duk wannan tana iya kama ko to wannan duka ana ce mishi al-ihsan to akwai abin da za ka yi kuma a baka ladar kamar kayan hajjin na umara to shi ne abin da za mu na bayani a nan malam ya ce haddadana musaddadun haddadana yahya an hajjajin sawar حدثني يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل duk wanda ya karye an kawo shi mafiyun lil majhul dan saboda mafi yawanci mutum ya kare ai ba shi ke kare kansa ba ko ko ka taba ganin wanda ya kare kanshi kenan kariyar zuwa ne take yi kenan duk wanda ya kare aw alija ko ya samu gurguntaka kun sa akwai mace tsakanin kariya da gurguntaka shi al'araj wata cuta ce za ta zo ta same ka sai ka gurgunce misali a maka allura ba daidai ba kun san wanda yana samuwa ko ya an yi maka allura da ka tattara ba daidai ba sai gurgunce to irin wannan duka kenan duk wanda aka kare ko ya samu gurguntaka wanda ta sa ba zai iya tahiyya ya ci gaba da tahiyya hajji ba ko umara ba kad halla to ya warware ihrami wa alaihi alhajj min qabil amma sai dai akwai akan sa shekara mai zuwa ya zo ya ranka wannan haji qala ikrimatu sa'altu ibn abbas wa aba hurairah an dhalika fa qala sadaqa na tambayi ibn abbas da abu hurairah game da wannan suka ce yayi gaskiya حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن إكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض nan ƙarin da muka samu au mariza ko mutum ya yi rashin lafiya haka fa zakara ma'anahu qala sanama ibn shabib qala ana ma'marun nan kuskure ne suka yi an ba'ana ne ba ana ba ana ga mai kuskuren ka ba'a ne qala ce an ba'ana ma'marun shi alwayar sa cewa yi ma'amarun ya ba mu labari malam ya ce haddatana al-muqayyim haddatana muhammad ibn salama an muhammad ibn ishaq an amr ibn maimun qala sami'tu aba حاضر الحميري يحدث أبي يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة نابت دنيا أمرا a shekarar da hasar ahlul sham ibn subayr a shekarar da ibn subayr ya a shekarar da mutanen sham suka sanya takunkumi ga ibn subayr bi makka a makka ana gane da ku akwai shekarar da aka liƙe aka kewaye garin makka aka hana kowa shiga don saboda ibn subayr da ya ɗora kanshi a matsayin khalifa suna sosai sun tumɓuke shi da ƙarfi da yaji shi suka kewaye garin makka gaba ɗaya ma'ana wannan wani kiristi da suka faru tsakanin musulmai guda biyu da daula da da nake da suna da mutanen kulafa'u al'umawiyya da kuma shi ibn zubair ana gane da ke ko sai suka kewaye makka ba shiga ba fita har sai ya ba da kai shi وبعث مئي رجال من قولي yace sai ya tura ni tare da wasu mutane daga cikin mutane na bi hadiyin da hadaya falan man tahaina ila ahli sham lokacin da muka zo a wajen mutanen sham mana'una an nadkhul al harama ma'ana da muka zo a wajen mutanen na sham da suka kewaye makka sai suka hana mu an nadkhul al harama akan mu shiga harami fa nahartu al hadiya makani sai na yanke hadaya ta a inda nake thumma ahlaltu sannan sai na warware ihrami thumma raja'tu sannan sai na koma falamma kana min al-aam al-muqbil a shekara mai zuwa da ta zo kharajtu li aqdiya umrati na hutu dan in dake suna in biya wannan umar ta wannan ta kuke mini fa ataitu ibn abbas fa ta'altu sai ya zo da ibnu abbas ta bai ta fara sai ce abdil hadiya to ka take hadaya wanda ka yanke ka take sai yanzu kai sabuwa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu an yubdilu hadiya domin manzo Allah ya umarci sahabban su sake hadaya alladhi naharu amal hudaybiyya wanda suka yanke suka soke a shekarar hudaybiyya fi umratil qada manzo Allah ya umarci su sake wannan hadayan a umara ta mai bi wannan shekarar da ake suna umratul qada wanda aka yi a bayan sulhul hudaybiya wannan babin abin da yake nunawa shine idan ka huto zaka je haji ko umara sai wani abu ya hana ka ci gaba da tafiya misali wani rashin lafiya ya sa aka maido ka ko kuma aka samu matsala ga fasforkinka domin wannan yana faruwa don wata shekara akwai wani abokinmu da ya samu minha ta saudiya ana gane da kyau ko ya shiga cikin jirgi har sai da suka kai turki ko da aka sa fasforkinsa sai ya rika nuna nationality guda biyu ya rika nuna shi asalin nigeria aka aihe shi ana gane da kyau ko amma ne yake da rayuwa aka mishi takardu nan kawai sai aka rika nuna na'ura ta rika nuna ɗan Nijeriya shi kuma fasfawar shi mai aka rubuta ɗan Nijar daga nan su ganin suke kawai su kun san a doka komi ana so a ganshi a regal ko yanzu kuma a wajen su wannan ya saba ma doka ina a wajen su kamar dai wani akwai wata skrokeri akwai akwai wani wata cuta a ciki a wannan lokacin aka maido shi ya komo wannan min hakuri da ƙarshe ne ta lalace gaba ɗaya yanzu haka zaman da zanjin da ke muku yana da magaran yana koyawa wannan shi aka ce mata ne ko ta koma ko a alkhairi ne da yardan Allah mai yiwa wannan shi ne alkhairi yanzu mai yiwa da ya je Saudiya yayi karatu in ya dawo domin yanzu zancen da ke muku wata makaranta ce ke gare su wasu ONG ce suka buɗe makaranta suka buɗe makaranta ta harkar Qur'ani inda yara ke kwana shine director na makaranta suna ta hardar da yara a Qur'ani mai yiwa da yaje Saudiya ya komo girman kai zai ce ka ya ya zan yi in koyar da yara na shi son dai in zamana cikin biro in tashin AC ana gane da kyau ko wannan shi ne ke amma yanzu dai tsaya gashi na yana koyar da yara suna haddar alkur'ani mai girma dan har daura muka yi da muka je da magaran a a makarantar tasu wannan shi ne a takaice dai shi musulmi ko me ya zo masa yana sa akan shi cewa menene alkhairi na'am na gaba shine babu idan idan mutum bai samu tahiya ba zai walwale ihraminsa in yana da hadaya ya yanka hadayarsa sai ya komo Allah zai ba shi ladan kamar ya yi hajji in umara ne kamar ya yi umara ana gane da kyau ko domin ka'ida malamai suka ce anniyatu ablagu min al'amali kuma suka ce al-ma'zur ma'jur duk wanda wani uzuri ya hana masa yin wata ibada da yayi ne yayi to za a ba shi ladan kamar me kamar ya yi ibada ana gane da kyau ko to amma sai dai in hajji ne na farilla bai sauka a kan shi ba ta biya kudin aikin hajji sai baka samu sahiya ba sai ka ce to ai shikenan dama an ce duk wanda ya niyyar sahiya za a bashi ladan ya sai kenan shikenan ba sai na shi ba a dole sai ka ji wata shekara lada aka ce za a baka amma ba ami ba ba a dauke maka farillan ba ana gane da kyau na babu dukuli makka babu bayani akan shiga makka معناه يا منظى الله يكي شقا مكة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى ابن عمر يا كسنتي idan ya zo makka yana kwana a wani wuri da ake cima zituwa kamin ya shiga gari hatta yusbiha har sai ya waye gari ويغتسل سيد وكاف ما يدخل مكة نهارا تيشك مكة رانا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله كما ينبال نبال إن شاء الله الله يا حكا حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي حدثنا معن عن مالك حاء وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه جميعا عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثانية العليا فظهر لا يكسنجينا شجاع مكة دقى الثانية العليا إتجي حني السماء قال أن يحيى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثانية البطحاء كنا أولا لفظ كتبت ينا شجاع أمكة حني الكداء من ثانية البطحاء إذا ما دي حني السماء yanzu kusan ma'anar su guda da wancan wa ya kurdu min as-saniyatu sufla sai ya hutu ta hanyar kasa shine as-saniyatu sufla asalin as-saniya ita ce hanya tsakanin duwatsu guda biyu shine ake cewa as-saniya as-saniyatu al-ulya ina hanya ta sama as-saniyatu sufla hanya kuma ta kasa idan wanda ta yi kasa sosai tudun nata bai da tsawo زاد البرمكي يعني سنية مكة إلى من سنية مكة وحديث مسدد أتم سيدي رواية مسدد سهيتك حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وظل ينهض ta hanyar ashajara ya shiga kuma ta hanyar mu'arras duk sunan wurare ne duk sunan hanyoyi ne حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا وضع الله يا شجاع شكرا بود مكة حنجر كدا من أعلى مكة daga cikin hanyoyi masu tudu na makka wa zaka lafi da umrati min kada min kudan ya shiga kuma a lokacin umara a hanyar kuda qala yace wa kana urwatu yadkhulu minha jami'an urwa ya kasance yana shiga ta kowace wa kana aktsaru ma kana yadkhulu min kudan sai ya yi yawan shiga a hanya ta kuda وكان أقربهما إلى منزله كما قد تاكسن تيسة ولم في قصة ذكدنسا حدثنا ابن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وظل الله يكسنتي إذا زي شجا مكة ينا شجا تحين السما وخرج من أسفلها كما ينا روتا تكسنتا كما ينا صحابي suke kula da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda duk wani abu da manzon Allah yake suna karantar sa kuma suna kokarin ba da labarin shi hatta hanyar da manzo Allah yake shiga ta Makka ana gan da ke ko sun karanta idan ka zo a cikin sahihul bukhari zaka ga akwai babi na musamman da aka yi na wuraren da manzon Allah ya sabka a cikin balagurin da ya gaba ɗaya na rayuwarsa daga Umra zuwa zuwa ina daga daga Madina zuwa zuwa Makka kun gane da ake da sabka ai a cikin abin da kan dawakai ake tahiya wata ma a ƙasa ake tafiya kuma kwanaki ake akan hanya to duk inda manzo Allah ya yada zango dan a huta ko kuma dan a kwana da tahi a ci gaba sai da sahabbai suka rawaito duk wuraren shine ibnu umar duk wuraren da aka rawaito manzo Allah ya tsarka ibnu umar in yana balaguro duk inda yake sai ya tsarka a wannan wuri duk inda aka rawaito manzo Allah ya yi nafila ko ya yi sallah ibnu umar sai ya zo ya sallah a wannan wuri ana gane da kyau ko wannan shi ne kira wannan shi ake ce ma ka rike manzon Allah ya zama to madubi a gare ka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir malam yace babu fi raf'il yadaini idza ra'a al baita babu ya bayani daga da daga hannuwa idan aka ga Ka'aba ma'ana idan mutum ya ga Ka'aba shin zai daga hannu kuma wani lokaci ake daga hannu kun me ake yin daga hannun nan حدثنا يحيى بن معين حدثنا محمد بن جعفر حدثهم حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت dangane da mutum idan ya ga ɗakin Ka'aba yarfa'u yadayhi sai ya ɗaga hannayensa fa qala ma kuntu ara ahadan yaf'alu hadha ila al-yahud ni ina ganin ba mai aikata wannan in ba yahudawa ba wa kad hajajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falam yakun yaf'aluhu mun kasance muna haji tare da ma'aikin Allah ba mu kasance muna ganin shi yana yin haka ba ma'ana mutum ya ga ɗakin Ka'aba daga nesa sai ya ɗaga hannu ana gane da kyau ko ko kuma dai yayi wani abu ishara na na godiya ko abin da ya kamata haka shi ne mutum idan ya yi haka ya yi daidai shi ne sai ya ce a ba mai sai ya gudawa sai dai hadisin bai inganta ba hasali ma idan ka ga ka'aba ka tsaya ka ɗaga hannu ka ce alhamdulillah ba ka da laifin komai don me kai godiya ne kama Allah da ya sa kai ido hudu da ka'aba malam yace haddathana muslim ibn ibrahim haddathana sallamu ابن مسكين حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه لوكتين da manzon Allah ya shiga Makka tawafa bil baiti yayi tawafi wa salla rak'atayn khalfa al maqam sai salla raka'a biyu bayan muqam Ibrahim ya'ani yawm al fath yana nuhin ranar buɗin Makka حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بهز بن أسد وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة مضى الله يا فسكنتو شجا مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ليزو أوجن كعبة سيتنكاري الحجر شيني ونبقى إندوتي manzo Allah ya tinkare shi fastalamahu sai ya rungume sa kuma tafa bil baiti sannan sai dawafi na Ka'aba kuma aka safa sannan ya zo a wajen dutsen safa fa alahu ya hau kansa haythu yanzuru ila al baiti ta inda yake kallon dakin Ka'aba fa rafa yadayhi sai daga hannayen shi fa ja'ala yadhkuru Allah ma sha'a an yadhkura sai rika ambaton Allah abinda Allah ya so ya ambata wa yad'uhu yana roƙonsa قال يجي والأنصار تحته الأنصار أنا سوني الأحجار kaga in ba fassara wasu sai kace al-ansar mutanen Madina suna kasar sa'a duwatsu na kasansa mana duwatsun da ake tattakawa a hau a hau me yake da suna a hau dutsen safa Khalid qala Hashim Hashim yace fada'a sai manzo Allah ya addu'a wa hamidallah ya gode ma Allah wa da'a bima sha'a an yad'uwa ya roki Allah da abin da ya so ya roka kinan wannan hadisin yana nuna idan ka tsinkaye Ka'aba ana ganin ce ko ya halatta ka daga hannu ka yi ma Allah godiya da nuna maka Ka'aba domin gashi manzon Allah ya hau dutsen Safa da ya tsinkaye Makka sai ya daga hannu ya gode ma Allah ya roki Allah ana gane da kyau ko babun fi takbilil hajar babu ya bayani dangane da sumbatar alhajar shine bakin dutsen nan hajarul aswad abinda ake cewa sumbata shine ka sa labbanka ka sumbaci abu ana gane da kyau ko akwai bambanci akwai kalmomi guda biyu wanda suke kusa da juna a larabci akwai al-istilam akwai at-tasbih suka ce a takbil ya kunu bi shafatai ne ana gan da kyau wal istilamu ya kunu bil yadi ana gan da kyau kenan takbil ka sa labbanka ka sumbaci abu ko misali ɗanka ko matarka da zaka ma bizu shi kuma al istilam shine ka rungumi abu da hannayenka ba tare da ka sami ba ka sa labban ko kuma ka tabi abun sai ka yi hakan ka sai kasance dai labbanka ba su suka tabi abun ba wannan shi ake cewa al-istilam na gayi bambanci su ne domin babu na gaba ya kawo al-istilam nan kuma ya kawo me takbir yace haddathana Muhammad ibn Kathir akhbarana Sufyan an al-A'mash an Ibrahim an Abis ibn Rabi'a an Umar annahu ja'a ila al-Hajar Umar ya zo wajen al-Hajar al-Aswad fa qabbalahu sai sumbace sa fa qala sai ce inni a'lamu annaka hajarun ni na san da kai dutse ne la tanfa wa la tadur ba ka amfanarwa kun ba ka cutarwa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukabbiru kama qabbaltuka ba dan na ga manzon Allah ya sumbace ka ba ba zan sumbace ka ba ana gani da ke ku su Umar su komi komi a hili suke yin su a iyakar tauhidi kenan alhajarul aswad shine dutsen da Allah madaukakin sarki ya tsarko ma annabi Ibrahim lokacin da yake ginin Ka'aba dan ya taka shi ya rika dora birguna na ginin Ka'aba daga aljanna aka kawo shi manzo Allah yace lokacin da aka kawo aka tsarko shi daga aljanna wari yake fal ya yi madara wari yace amma zunubai ɗan adam da shirkokin da aka yi ta yi a bayan ƙasa ya sa wannan dutsen ya baki kirin yanzu ka gan shi baki kirin kawo bakin zunubi in ji hausa ko to bakin zunubin ne ina in kana so ka ga wani abu na bangare na aljanna ka zo ka kalli mi wannan dutsen ya yi baki kirin amma duk da haka walƙiya yake yi to shi yasa a ka'aba babu abin da ake sumbata ba abin da ake sa labba a sumbace shi in ba wannan dutsen ba dan me dan shi ne yake daga aljanna amma duk wanda ba shi ba abubuwa ne wanda suke a duniya to shi ne ibnu da yake da suna umar idan ya zo ya sumbaci wannan dutsen sai ce ni wani san kai dutse ne halitta ne kamar komi ba ka iya cutar da ni ba za ka iya amfanar da ni ba kai ba ma dan na gama zo Allah ya sumbace ka ba da ba kai ce sumbace ka mi umar yake sai ya nuna muna ba abun da yake cutarwa in ba wa ba Allah ba ma yaftahi Allahu min rahmatin فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده babu wani dutse ko wani kabari ko wata ƙasar kabari ko ƙasar wani gari da ta isa ta amfanar da kai wani abu in ba wa ba in ba Allah ba ko kuma ya cutar da kai in ba Allah ba shine abin da yake so ya karantar da mu anan an tsar tauhidi mu liƙe da wannan babin sai mu tsaya anan babu ilamil arkan babu mai bayani akan sumbatar al'arkan al'arkan su ne gimshikai ɓangarori na ka'aba akwai ɓangarori na dama akwai ɓangarori na hagu to akwai ɓangaren da ake sumbata ya ake ake runguma shine islam runguma ko kuma shahawa حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين ban ga manzon Allah yana shafa wani abu na Ka'aba ba in ba bangare guda biyu ba na daman Ka'aba gina ta dama ita manzon Allah yake shafawa inda nan ne alhajjul aswad yake حدثنا مخرج بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها an ba shi labarin faɗin Aisha innal hajara ba'dahu min albayt da take dutse na al-aswad wani sashen sa a cikin ginin Ka'aba yake abinda take nufi shine kun san Ka'aba tana da bangare guda biyu akwai gina wadda aka yi a bisa kan asalin foundation ta annabi Ibrahim akwai bangaren ginar da ba a yi ta ba a bisa kan foundation asali na annabi Ibrahim. To wannan wanda aka yi ba a bisa kan gimshiki, ba a bisa kan foundation na annabi Ibrahim ba, shi ne manzon Allah baya sumbata, domin shi baya a bisa kan ka'ida. Shi yasa manzon Allah ya so ya rosa Ka'aba ya maida ta a bisa kan me? A bisa kan asalin foundation kin annabi Ibrahim. To shi yasa wannan bangaren na dama shi ne manzon Allah yake sumbata dan shi ke a bisa kan foundation. to shi ne aisha take cewa wani bangare na hajarul aswad yana a bisa kan foundation kin nan ta dakin ta ginin annabi ibrahim ta asalin ka'aba wani bangare kuma yana a bisa kan foundation waccan wanda ba bisa kan ta asalin annabi ibrahim ba wanda daga baya aka yi ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin bai zamanto annabi ba to shine ma'anar innal hajara ba'dahu min albayti wani sashen sa a cikin asalin ɗakin ka'aba yake kinan kishiyar wani sashen ba a ciki ba yake faqala ibn umar sai ibn umar yace wallahi inni la azunnu aisha ta in kanat sami'at hada min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantsi da Allah ni ina ina da tabbaci in dai aisha ta ji wannan daga manzon Allah inni la azunnu rasulullahi lam yatruk istilamahuma illa annahuma laysa ala qawaidil bayt ba dan komi ba manzon Allah ya bar sumbatar gehen hagu gina ta ɓangaren hagu na Ka'aba sai don saboda ba sa a bisa kan kawa'idul bait asalin foundation na ɗaki na Ka'aba wala tafan nasu wara alhijr illa lidalika kun ba don komai mutane suke tawafi ba a bayan alhijir in ba don kasancewar shi alhijir kin ba shine yake yake asali na foundation ta ɗakin Ka'aba kun san Ka'aba akwai ɓangaren da aka yi hakan ga ma'ana aka yi wani ɗan wata 'yar ƙaramar gina shine a ɓangaren a ɓangaren hagu aka yi wata 'yar gina haka to wannan 'yar ginar da aka yi wani ɗan kewayen da aka yi asalin shi shi ma yana cikin me yana cikin ɗakin ka'aba ba ta kwana gane da kyau ba shine yake cewa shi yasa idan aka zo ɗawafi wannan ɗan kewayen da aka yi ana kewayawa har bayan shi don shi ma asali a cikin me yake a cikin ɗakin ka'aba yake shi yasa kun manzo Allah in ya zo baya sumbata da gina wadda take kusan ɗan kewayen nan dan ginar ba ta asali a bisa kan foundation ta me ta annabi Ibrahim ma'ana ta asalin ɗakin ka'aba shi ne abin da yake nihi wannan yace haddathana musaddad haddathana yahya an abdul aziz ibn abi rawad an nafi'in عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة من ذا الله بايا بري سنباتر بنغري ندام نكعبة لكم دوت الحجر الأسود في كل طوفة أكوني شودي دي قال يتي معنى أكوني كيوي دي نتوافي قال يتي وكان عبد الله بن عمر يفعله عبد الله بن عمر يا كسنتي yana aikata haka abin da yake nufi shine idan manzo Allah ya zo wajen tawafi idan ya zo zai farawa farko zai sumbaci alhajar al'asuru wannan dutse baki ya sumbace sa sai ya kewaye idan ya kewayo daidai dutsen ya ƙara sumbatarsa duk in ya kewayo sai ya sumbace sa haka yake yi idan mutum bai samu ya sumbace sa da bakinsa ba yana iya taɓa dutsen sai ya yi haka ana gani da kyau ko idan mutum bai samu ya tafe ta da hannunsa ba yana iya sa sanda ya tabo sai ya sumbaci sandar idan mutum bai samu ba daga nesa inda akwai dandazon mutane idan ka zo daidai saitin dutsen sai ka yi hakan ga ana gane da kyau ko ka shafa sai ka wuce gaba ana gane da kyau ko wannan shine abin da wannan hadisi yake nufi a nan ya kamata mu dakata a inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana albishirin da muka ce jiya shine wani bawan Allah a wajen Belgium nan yake Europe da yake namanta wani gari ne ba ba dai cikin France ba France yake ba tsakanin Belgium da ya sunan garin ga can yake da zama to yana daga cikin masu sauraron karatukan mu duk karatu ne aka turo a cikin group sai ya ɗauka sai ya saurara to kun san akwai ranar da muka zo muka raba littafai ko kace wani bawan Allah ne ya sai littafin sunan Abi Dawud yace a raba sadakatul jariya ga wa ga ma'aikiyarsa to shine yace shi ma abun ya birge sa ana gane da kyau ko shi ma yana so zai sai wannan littafan a raba ma ɗalibai ana gane da kyau ko to yanzu ya ce kwanan nan zai zo idan Allah ya sa ya zo kenan za mu gani sai ya kai ɗanar za a tsayi sai a sauro a raba ma ɗalibai kuma za mu ga ƙa'idodin da za mu sa a wajen rabawa kenan dai wanda suka san ba su littafi su kasance daga cikin masu halarta da idan Allah mai yiwa Allah ya dakatar da su da samu littafin tunda kusan littafin yana da yana da tsada idan ba mu san dai ɗalawa zai ce ba sai in ya zo muka sanna da shi mu ji ɗalawa za a tsaye insha Allah na'am eh na'am bayan wannan kuma karatu babu hutu da yardan Allah juma'a mai zuwa za mu komo karatu abin da yasa za mu komo juma'a mai zuwa don muna son mu kare kitabul hajji ya kasance mun kare shi dai a cikin lokacin me a cikin lokacin hajji sai mu shiga a cikin kitabun nikah ba mai bayani akan hukunce-hukuncen aure ina jin lokacin nan ne tuzurai za su cika mana wuri ko su yi ana bayani akan aure yanzu bayani a bisa kan hajji ba kowa ke jin daɗin shi ba dan mutum bai sai ba kuma ba cikin abin yake ba ko to in mun shiga da bangaren aure kowa zai kowa zai so ya zo ya ji wata waina ake soyawa na ya